ألم تعلمها ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تجعلوا رسولكم كما سئلوا مسلما قبل ومن يتبع الكفر بالإيمان فقد كفر وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أفلم يكن لأنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق فأبوأكم وسوى فيأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يكن الجنة إلا من كان هو يوم تاريخكم تلك أمانيكم قرآن قرآنكم وإن كنتم صادقين من من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون وما نزل من منع مساجد الله فليرسموا وتدعي في فأجاء أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم ولله المشرق والمغرب وأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ومن له قانتين بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو كذلك قال الذين من قولهم مثل قولهم كتاب على قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابه الجحيم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدي وإن اتبعت أهواءهم من بعد الذي من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الكافرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فرضتكم على العالمين واتقوا يوما لا تدري نفس أن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها ولا يقبل منا عدل ولا ترفع شفاعته ولا هم ينصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق رسلك بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رسول سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية وسعد وسعيد والألات وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والرضوان الأكبر على برزخ المكتوب الهاشم والقسم مدر قول أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سره صاحب الشريعة ولكتك وصل أغواس نبراس القلوب فرد رزلاك أبو إسحاق أبا إبراهيم ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأدبي ومصري وتاج مولانا كرفل الشمع وضلع على الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وصفي فإن جمال كل يوسف ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna mika godiya da jijjina zuwa ga hadaran Allah mai girma da ɗaukaka wanda ga dama ya kaddare muna raye a wannan lokaci mai albarka a cikin wa masu daraja masu albarkoka a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa na gishiri wanda a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma gwargwadon fahimtar magabata a yau sha takwas ga watan Ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗari hudu da arba'in da biyar ya daidai da ashirin da takwas ga watan March 2024 miladiya. Jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi annabi Adam alaihi salatu wassalam muna cikin sutul bakara da har yanzu ko? mun yi bayani abin da ya shafi annabi adam alaihi salatu wassalam da sai da hawa'u da kuma abin da ya faru da su da fitowarsu aljanna da abin da shaidan yi da sauransu da macijiya a har zuwa fitowarsu da cikin gidan aljanna wanda suka watsu a bayan ƙasa ubangiji tabaraka ta'ala ki ba mu labarin cewa idan kun tafi a bayan ƙasa ɗin nan to ku sani zan turo annabawa daga cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam zan hada su fitina da fada tsakanin da shedan da macijiyan gaba daya bayan wannan duk wanda ya bi abin da na turo annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa da shi da littafi to yayi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzon da aka turo gaba daya dole da mun san imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan annabin da aka turo shi babu makawa ko wani annabi ya zo sai an bashi labarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma dole ne ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan annabi kuma ya kira mutanensu da cewa idan aka tada sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama a cikin su da su bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan a su zama annabawa entattu masu yanci a wanda imani ya aikata aikin alkhairi kuma ya biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala to ba shi da tsoro kuma ba zai bakin ciki ba amma wayanda suka kafirce wa Allah suka karyata ayoyin Allah suka karyata annabawan Allah to wayannan su ne ma'abota wuta a za su dawama a cikin wutan jahannama din wanda amin saboda annabi sallallahu wanda wannan shine inda muka kwana za mu tashi a aya na arba'in da nawa za mu tashi aya na arba'in daidai ko? آه نعم يا بني إسرائيل زم تشكو إيه زم تشكو يا بني إسرائيل كوني مثل الذين أنعمت عليكم وأنا فضلتكم على العالمين to za mu shiga kisan abin da ya faru da banu Isra'ila na'am aya na 30 da da 8 kenan ko da tara da tara a a za mu ji kisan mun gama da kisan sayyidina adam da hawa'u da kuma matarsa amana da macijiya da shaidan to yanzu kam abin da ya rage an riga an turo annabawa yanzu bayan annabi adam alaihissalam ya zo ya yadu ya aifi ƴaƴa tagwaye tagwaye tagwaye tagwaye dinga aifa sannan ya zo ya ce annabi shi su shi shi kadai wanda ta tsatson ta ne annabi sallama ya fito sallallahu alaihi wasallama annabi adamu ya zo ya yi kira mutane zuwa ga Allah ma'ana ƴaƴansa ma ba ce musu wa'azi ba ƴaƴansa shi annabi adamu annabi ne amma ba manzo bane annabi ne ba manzo bane duk da malamai suna manzano a kansa manzo ne ko ba manzo bane amma farkon manzo shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine kanan nasu ummata wa da nufa ba sallallahu alaihi nabiyina mubashirin wa munzirina ko shine farkon manzon Allah da Allah ya turo ya kira mutane zuwa ga Allah shi yasa zaka ji abin da Allah yake gaya masa inna arsalna nuhan ila qaumi ko an anzir kama kam qabli an yasum azabun ali to inna sanuna ila qaumihi mun turo annabi nuhu zuwa ga mutanansa an anzir qaumaka kai wa mutananka nasiha kai musu fada ma'ana kai musu gargadi min qabli an yatihum azabun alim gabanin azaba ne da dadi ya zo wa mutananka an fahimta ko in kabla ne sun azabun alim kaga an gaya musu cewa an gaya wa annabi nuhu ya kira mutane zuwa ga Allah kar su kibin Allah in suka kibin Allah tabaraka ta'ala azaba mai radadi zai zo ɗaya kenan abu na biyu shine kafin mu shiga kissan banu Isra'ila ya kamata mu sani shi annabi Adam alayhi salatu wassalam tun daga zamanin annabi Adam har zuwa kan annabi Nuhu babu kafiri a bayan ƙasa sai zamanin annabi Nuhu aka samu kafiri. Babu kafiri. Babu kafiri. To in ya zama haka, to ashe annabi Adam alayhi salatu wassalam duk da saban da malamai suka yi cewa yana cikin manzannin Allah to wanda shine minority minority very minority ah to waye kira ai sai da wa ma kunna mu'azzibina tanfa rasula ba mutane azaba sai an turo wasu annabi ko to ma'ana rasulun rasula an ce a hausance an ce annabi kawai sai a dauka mai kira ne zuwa ga Allah tabaraka a manzo shine mai kira zuwa ga Allah tabaraka ar-rasul shine mai kira mutane zuwa ga Allah annabi annabi tsuransa haka kai ba a ce ko matansa ba a ce kira zuwa ga Allah ba ƴaƴansa ba a ce kira su ba shi shi kadai shine annabi kawai to daga kan annabi adam zuwa kan annabi nuhu babu kafiri sai zamanin annabi nuhu ne aka samu kafiri shine Allah yake cewa kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyan mubashiran wa munzirina shine farkon manzo zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to daga lokacin ne aka samu kafirai da suka ibn Allah suka ibn annabi nuhu alaihi salatu wasalam suke mai isgilanci a har ya kai ga annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kira mutane zuwa ga Allah tabaraka ta'ala shekara 950 ba shekaran aiwuwansa ba fa ba aiwa ba a kira kawai mutane ya kira mutane zuwa ga Allah shekara ɗan tiram yana kiran su bi Allah tabaraka ta'ala bal ma in ya kira su sai suna mai isgilanci wani lokaci ma in ya je sai koma wa'azin ma gida gida yake yi Allahu akbar idan ya je sai a fito a masa duka idan kafiran zamanin suka da shi su wurgar da shi a bola su ɗauka ma ya mutu sanyin asuba yake ta da shi ya tashi kuma ya ci gaba da wa'azi ashe me aka yi da maza ko da yake kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka taala kila ba taba ba taba tura masa ko da dan banga ba ma dan banga ko ordinary dai a Nigeria a security dan banga ko dan banga ba a taba tura masa ba ya kama ta ballantana civil defense ballantana ɗan sanda ballantana soja ballantana tuwa ba dss ka san dss sun fi kowa tsanani da fikira an fi tsoron sun fi tsanani kuma ballantana a kulle ka ko a maka wani abu makamacin haka kila a ba a taba kai karar ka wurin mai angon kuwa ma mai angon garin kuwa kila ba taba kai karar ka wurin shi to ashe tafiyan yana da ƙalubale sosai tunda manzara sallama ya gaya mana ashaddul balal anbiya thumma al amsal fal amsal wanda aka fito kuma da bala'i annabawa sa'annan wanda su masu biya musu sa'annan masu biya musu suwa masu biya wa annabawa na'am malamai da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai da malamai tunda al anbiya al ulama'u warasatul anbiya to ashe idan kana kira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ma isgilanci ko ana ma training wayo ko ana zagin ka ko ana ganin kamar baka da aiki ne ko baka da lokaci kana bata lokacin ka ne a an riga an ma annabawa wannan karka damu Allah ya bamu dacewa a annabi nu alaihi salatu wassalam yayi abin da yi daga karshe sai rabbi la tasal ala al ardi min al kasina da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara aka yi tufana aka halaka mutane sassora mutum wasu aka ce halittu tamanin wasu aka ce arba'in ma to duka dai aka yi wannan aka wuce shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam malamai ana kiransa adamu sani adamu na biyu adamu na biyu saboda duniyan ta halaka wanda suka tsira cikin jirgin sam din ma mutum uku ne suka ƙara aifan duniya su ne ‘ya'yansa hamu samu hafizu ya fizu wannan su ne mutum uku suka ƙara aifan duniya da malaman tarihi sun yi ta maganganu a kai cewa samu shine ta jinsin larabawa ta inda sai dinar salama ya fito hamu shine jinsin fulani na duniya gaba ɗaya ya fusu shine jinsin a muta ɗan gajiyar mutane da mai sunansu chainawa da sauran ƙabilu da hausawa da sauransu to su gaba ɗaya idan aka dawo ɓangaren samu ta jinsin sai na rasulullahi sallallahu alaihi sallama ke a gangaro don nasaba manzan salama yana dangantuwa ne zuwa ga samu a gangaro har zuwa kan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine yake kirawa shajarar tauhid abul anbiya baban annabawa itaciyar tauhidi to daga kansa aka sake rarraba kuma igin shine yanzu zamu shiga kissan banu isra'il jikokin jikokin annabi ibrahim jikokin annabi ibrahim Yahudawa kenan su ne fitinannin nan ko? ko? na'am bismillah arama ya bani isra'ila بسم الله الرحمن الرحيم na'am يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم na'am وأني فضلتكم على العالمين bismillahir rahmanir rahim آه. رحيم. يا حقيقة.
wa ku bi adi bi ga prabu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون na'am ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa farhabun ubangiji tabaaraka wa ta'ala yana magana da ayyan annabi yaqub alayhi salatu wassalam annabi yaqub dan annabi ishaq ne annabi ishaqa dan annabi ibrahim ne yace ya banu isra'ila lamma qasa lamma qasa qissatan خلافة آدم سلم بد... سلم بنو إسرائيل شيخ الإسلام yana cewa lokacin da aka yi kissan annabi Adam alayhi salatu wassalam da khalifancin da Allah ya bashi sai Allah yayi magana da banu Isra'ila yace min asrun nabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhum daga cike ce ya bani Isra'ila ya ya'yan annabi Yaqub auladu Yaqub shi su bane Isra'ila kansu gaba ɗaya. Isarsu shi ne wato, samuwarsu karɓan jarabawa ce da aka yi wa annabi Ibrahim a.s. Don da za ka gane haka suka kuma cikin ƙur'ani, za ka ji Allah yana faɗa ƙur'ana cewa a annabi ibrahim yana magana ɗansa ya abati inni ara fi manami anni asbahuka fanzur ma za tara shine sai aka bada yace ya ɗana zazzaga suka ce ya ɗan ɗan ya ɗan ɗana ko a kuke cewa ku ya ɗan ɗana ma'ana ya ɗana annabi Is- an- an- annabi ibrahim isma'il alayhi salatu wasallam annabi ibrahim ya kwanta bacci sai ya mafarki mai mafarkin cewa ga ɗansa nan zai yanka shi an nuna masa ya kama ɗansa annabi Ismaila ya yanka shi kuma ɗansa ɗaya ne ɗan hajara ko? to saka ce to tun da ya gaya mafarki ya yanka ɗansa to ya aiwatar a da ya karɓi jarabawan da Allah ya bashi sai kawo ɗansa zai yanka da ya kawo ɗansa zai yanka sai ɗan ya ce wa baban satajiduni in sha Allahu minas sabiri ya mahaifina in Allah ya yarda za ka same ni cikin masu haƙuri masu haƙuri sai ce to a ya ya babana in Allah da zaka same ni a cikin masu haƙuri malamai suka ce tunda yace zaka same ni a cikin masu haƙuri ba mai haƙuri ba ba yace sajiduni insha Allah sabiran ba a sajiduni insha Allah min as-sabirina tunda yayi tawadu ya kaskantar da kansa a wannan majal din saboda za a ci jarabawa sai kawo ɗansa ya danna ya yanka wuka ta kiyan uwa wanda kowa ta wannan kissan dai akai akai wa faddena hu bijin azim da karshe aka fanshe shi da abun yanka mai girma haka Allah ya ga mana Qur'ani to tunda ya yayi wannan aikin da Allah tabaraka ya sa shi to sai Allah tabaraka ya bashi da shine Ishaq tunda ya yadda da abin da Allah ya daura ya bashi ya amince to kissan kissan asalin samun Yahudu kenan. To sai annabi Ismaila ya tafi a ɓangaren larabawa. Annabi Ishaq shi kuma shi ne kakan Yahudawa, ma'ana shi ya haifi ɗa mai suna Yaƙub. Saboda annabi Yaƙuba da ya zo kafin ya koma ga Allah ya tambayansa, ya bunayya. ماذا تعبدون من بعدي كشمله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فسو شي النبي إسحاق an ba da shi ne a matsayin tunda ya yi mafarki Allah ya ce masa yanka ɗansa ya yadda zai yanka ɗan sai aka ba shi kyautan wani ɗaɗin bayan ya tsufa matarsa ta tsufa wanda ƙwar'ani ya gaya mana ko? sai ina da samu ɗa ga shi mata ta kusan ta zama a ba za ta ma iya aihuwa ba a yanzu aka ce ai Allah ne ga daman ba ta haka din sai Allah ya bashi to shi annabi ishaqa sai ya aiki a ƙofu ya ci annabi yaquba to annabi yaquba din nan shine shine baban dukkan wani Isra'il bani Isra'ila dukkan wani bayahude babansa ko mu ce jikoki yaquba ko ƴaƴan annabi yaquba saboda malamai suna kawo yahudawa bani Isra'ila a matsayin ƴaƴan annabi yaquba shine ma'ana ya bani isra'ila ya auladu yaquba ya yayan annabi yaqub alayhi salatu wasalam uskuru ni'imati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'iman da ni'imta ku da shi na ba ku ni'ima ma'ana wa ala abaikum من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتذليل الغمام وغير ذلك ku tuna ni'iman da nama iyayenku Allah yana gaya burin Isra'ila ku tuna ni'iman da nama iyayenku na tseratar da su daga sharrin fir'auna da kuma na tsara tseratar da ku daga annabi Musa a.s.w. da ya buga ruwa sai ruwan mai yayi mene ya rabu biyu sai kuka wuce ta cikin ruwan da fir'auna ya zo da rundunansa ta wajensa sai suka dilmiya a cikin ruwan ma'ana suka halaka ciki waljina kuma na fir'auna min su'il azab daga mummunan azaba da fir'auna ya tara da muku Allah ya tsarafar da ku to sai Allah ya ce wa mutane suna wannan wa tazlilil ghamami yanzu inda abar da fir'auna za su iya da shi inda ai gudu suke ba za su iya ba ɗaya kenan abu na biyu cikin wannan tekun da suka shiga in Allah ya gara ma sai ya yi mene sai ya haɗe su da ruwan haka ne sai Allah ya tseratar da su wannan ba ni'ima ba ce na'am ni'ima ce sa'annan abu na uku shine wata zunil gamani ana girgije ana sauka musu da girgije musu inuwa girgije zai zai musu inuwa saboda mene saboda ni'iman Allah tabaraka ta'ala wa ghairi zalika da wani wannan inji Allah tabaraka ta'ala yake gaya musu a Qur'ani shehu radiyallahu anhu cewa bi an tashkuruha bi ta'ati yanzu ba za ku gode mini da wannan ni'iman ba ku bi ni a matsayin ni ne Allah Ubangiji ni kadai ne abun bauta ni ni kadai tilo kwallon kwal yanzu bai son gode mini ba akan wannan ku bi Allah da biyayya zakara tabaraka wa ta'ala fi hadhihi sura an-ni'im an-ni'ma allati an'amaha ala bani isra'ila ubangiji tabaraka ta'ala ya ambata a cikin wannan sura ni'imoma da ya ni'imta banu isra'ila da shi وهي عشرة عشرة قابلوها بعشر من خبائث الله ya basu ni'imomi guda goma sai suka karɓi guda goma nan da munanan ayyuka guda goma subhanallah ni'ima Allah ya masu ni'ima guda goma sai suka me suka canza wannan ni'ima din ya koma menene azaba wato munanan ayyuka suka sata wa Allah da shi guda goma mana badal badalu ni'matin lahi bi su'il a'mal bil khaba'ith ko sai suka canza wannan ni'ima din da munanan abubuwa a fa anzalallahu alaihim ashara anwa min al iqaba sai Allah ya saukar musu da uquba daban-daban su ma guda goma wa kulluha fi hadhihi sura duka wayannan suna cikin wannan sura din wanda imamu suyuti ya kawo a cikin tafsirinsa a hazihil ayat salasa wani ayoyi guda uku min hazihin ni'im daga cikin ni'ima na ɗaya shine yi in ja imin fir'auna tsira daga sharrin fir'auna wa falakil bahari da kuma samun tserewa daga cikin hayewa daga cikin teku wasu zilil gamani da kuma wato inuwantarwa da Allah ya ba su daga girgije. A asawi ya kama a cikin hashiyarsa sauran duka abubuwa ɗin. Afuwa da Allah ya musu da gafara da Allah ya musu daga cikin zunubansu da ba wa annabi Musa littafi da ya nema da kuma da dutse da aka nema aka fasa fan fatar min sallallahu alaihi wasallam aina qala ilma kullu asma sharama kullu washrabu min rizqillah wa la sawfa fil ardi mufsidin duka sun samu wannan saboda mene saboda niman da Allah tabaraka ya musu sannan turo da tada matacce bayan ya mutu sannan saukar masu da abinci daga sama almanna wa salwa duka aka saukar masu sa'annan ya ambata munanan abubuwa da suka karɓa da shi ƙauluhum sami'na wa asaina mun ji amma kuma mun saba zuwa ƙarshen dai kisan wanda in mutum yana son ƙarin bayani duba hashiya na Imam Sawu to duka wannan wal yahudul ma'asiruna lin nabi sallallahu alaihi wasallama an'ama Allahu alaihim ashara an'ami aidan Yahudawa da suka yi rayuwa da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ni'imta su suma da ni'imomi guda a guda goma wanda suka yi rayuwa da sayyidina rasul sallama kaga an ba mu kissan yahudawan banu isra'ila na can zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam sa'annan an ba mu kissan yahudawa da suka yi zamanin sayyidina rasul sallama wanda Allah tabaraka ya musu ni'imomi su ma guda goma qabiluha bi ashra khaba'ith su ma sun karbe shi wato da munanan ayyuka guda goma har yanzu fa aqabahum Allah tabaaraka wa ta'ala bi ashri anwa'in kazalika min al'azab Allah tabaaraka la masu uquba da abubuwa har yanzu suma guda goma nau'i daban-daban na azaba wa sababa hikayatu hadhihi sifat min aba'ihim sababin wato dalilin wannan hikaya din saboda abin da ya faru da iyayensu na Yahudawa a suna tsarkaka wato suna tsarkake iyayen suna cewa ai iyayenmu mun same su ina wajidna aba'ana ina wajidna aba'ana haka dai mun samu iyayenmu suna kaza ba mu samu iyayenmu suna wannan kaza ba suna kaza suna kaza saboda haka duka wannan ubangiji tabaraka ta'ala sai ya bada yadda a ya kamata ai ta'ammuli da aikin shine wa yataqiduna annahum mustaqimuna suna nufin suna itikadin cewa iyayensu yahudawa suna kan daidai wannan alama a Allah tabaraka ta'ala wa suna kan bin Allah tabaraka ta'ala wa bi hadhihi aya a wannan aya arafu an sun sani anna aba'ahum kanu ghayr mustaqimina sun sani a wannan aya cewa iyayensu ba sa kan daidai mana uskuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'iman da nayi muku ai ala aba'ikum akan iyayenku wa aufu bi ahadi wa aufu bi ahadi ufu bi ahadikum ma'ana ku cika alƙawari da ne maku adihi ilaikum allazi ahadtuhu ilaikum alƙawarin da ne maku min al-iman daga daga imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da ku iman da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan ku samu dukkan wannan abubuwa sai a cika maku ufi bi ahdikum sai cika maku alƙawarin da ne maku anan ya kamata mu gane cewa su bani Isra'ila ɗin nan, da ka ake musu alkawari ɗin nan suka tsira daga sharrin fir'auna, aka ba su abinda aka ba su, aka masu kyauta kaza, aka masu kyauta kaza duka gaba ɗaya, ya kamata mu gane cewa fa, wa'yanda suka bi annabi Musa ne, suka yi imanin annabi Musa su ne fa suka tsira a wannan, to su ne kuma suka zo suka butulcewa annabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallama suka butulce wa annabi isa ma tukuna kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka dan dan kaga yanzu suna butulci suna kashe bayan Allah suna ta'addanci a bayan ƙasa ba yau suka fara yi ba ba yau yahuda suka fara wato ta'addanci wa addinin musulunci ba ba yau kuma yahuda suka fara cin dunduniyar addinin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a'a sun dade suna yi wannan aikin su wannan aikin su sun dade suna yi saboda haka idan ka ga suna cin mutunci da cin amana wa da cin suna cin mutunci da cin amana wa Israel da suke ma Falastin abin ya samu asali sun yi wa annabawan Allah ta dace da suke duba suka duba yadda Falastinawa suke cikin halin ƙangi da cin mutunci da cin amana sai ka rasa ina human rights ɗin human rights ɗin nan baya aiki akan wayanda suka zo majority musulmai mani sai gane cewa ta'addancin Yahudawa ne kawai idan abin da ya shafi musulmi ne mai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuntuni dama suna da adawa da shi suna da gaba da mai la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ka gane wannan ɗaya kenan abu na biyu shine sun kashe annabawa an yi annabawa daban-daban duka annabawan da aka yi mafi yawan a cikin yahudawa ne wa ƙasar himul anbiya sun kashe annabawa daban-daban sun kashe annabawa da yawa to wannan tsinuwar har yanzu yana bin yana na akansu ba za su taɓa daina ta'addanci ba saboda la'ana da Allah ya musu da kashe annabawa idan idan Amerika da, da, da France suna da buƙatar su cimma burus a kan ta'addanci wa musulunci sai su shige ku ta ƙarƙashin ƙasa yanzu ne kana ganin abin da ke faruwa da na boko haram ɗin nan da na bandit ɗin nan kai kana ganin ba ta'addanci yahudu ba ne wallahi shirin su wallahi tsarin su mutanen nan suna daji jahilai ne ba san komai ba ba san addini ba su da karatun boko ba su da karatun addini ba su san darajar humanity ba darajar ɗan adam ba su sani sai aka ce to ina ne a afirka gaba ɗaya ina ne suka fi riko da addinin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a afirka gaba ɗaya da aka duba sai ga najeriya tana gaba da ko'i wannan gaskiya ne ba don mu 'yan najeriya ba ne gaskiya ne a najeriya ina ne aka furko da littafin da annabi sallama ya zo da shi sai aka ga maiduguri ne za ka samu yaro karami ya da ci ƙur'ani da ala jama'a haka ne ko amnesty international soft clear haka ne ko ba haka bane sai aka ce bari a shiga da ta'addanci ta wannan gefen sai aka kira'atin boko haram aka yi aka ci aka ci abin da za a ci sai aga tun da abin nan bai tasiri a arewacin ƙasan arewa maso kudu arewa maso mene maso yamma ba bari a shiga ta yankin mutanen da ba su da karatun addini addini bai ratsa su ba ba su samu wayewa na duniya ba ma'ana ba su samu sanin darajar ɗan adam a zamanance ba abin da suka sani daga dabbobi sai gonaki sai abu wani abu makamacin haka sai ga to bari a shiga ta gurin su mana to in ba haka ba je ina gani ana hira da wani dan ta'adda yana cewa wallahi tallahi a jirgi ake kawo musu bindiga da Allah ina suka samu ba fulatani da yake cikin ƙungurmin daji da ba zamfare da yake cikin ƙungurmin daji ina ya samu bindiga ina da ya samu kuɗin tuwo jirgi ya zo da shi ko ba ta tsine da yake ƙungurmin daji ba ina yake da kuɗin da zai iya sayan bindiga ina yake da kuɗin da zai iya wannan ka duba foundation ɗin tukunna ina yake da kuɗin da zai iya sayan bindiga ina yake da wato ilimin yadda zai samo connection da ƙasashen da suke da bindigu har a tuwo da bindiga a jirgi da rana a zo da jirgi yana sauke bindigu a sungurmin daji. Mr. President, thinking far away. Think what are you doing in your, in your country? Sai mutum ya tuna, ina, a falar tafakkaru, ƙur'ani ya ce, wai ba za ku tafakkuri ne, amalar dabbarin alƙur'ana ba ku dabbarin alƙur'ani ne? abu na biyu kenan abu na uku shi ne mutanen nan ina suka samu fikiran cewa ɗauki mutum a ce a ba da fansansa kamar yadda ake fansan bayi a da a zamanin jahiliya ina ya samu wannan fikira ɗin ina ana fahimta abin da nake faɗa jama'a an yi shiru ana gane abin da ke faɗa ko ba ganewa to idan ya zama haka shin an cusa masa abin ne ko kuma a da kansa ya da jahilcinsa da zamansa a daji da rayuwarsa da dabbobi da tsuntsaye sai gona sai yan wasu tsirarin mutane sai kasuwan ƙauye ɗaya yake zuwa sati sai sati ina ya samu wannan sikiran da zai kama ɗan adam ya ce a saye shi game da ake sayen bayi da kun gane ƙwaƙwalonku ya kai wannan gurin da Allah jama'a ƙwaƙwalonmu ya kai nan da da turawa suna kama baƙaƙen fata suna bautatar da su jama'a masallacin nan ana fahimta ɗaya kenan suna bautar da mutane to tunda suna bautar da su sai a ce to mutum sai ya fanshi kansa ya sayi kansa da wasu wani aiki ko kuɗi haka ne za ka je kasuwa ka sayi bawa to yanzu wannan abin sai aka dawo da shi a arewacin Najeriya sai a kama mutum sai a ce wai sai an biya kuɗin fansansa kafin ya zama intacce ya fita su mutanen ƙauyen nan da waɗannan makiyaya ɗin da manoman don su suke yi ba ƙabila ɗaya bane ba jinsi ɗaya bane ƙabila ɗaya ne da ta yi ƙaurin suna a kai haka ne haka ne to wani fikira ba su karatun boko ba ba su da karatun addini ba su da ilmin society na mu'amala humanity ba su da shi ba su ma shiga cikin mutane ba da yawa bala tana ce sun dauki experience a gurin wannan su dauki experience a gurin wannan ina suka samu wannan fikira din ana suka samu an cusa musu ne daga ƙarƙashin kasa duka wannan kuma aikin menene yahudanci ne wallahi wallahi su ne saboda haka duk mai hankali ya ishe shi ya faɗa ka akai sannan mu yi taka tsantsan da lafizan da bakunan mu yi addu'an alkhairi akwai akwai mutanen da ake ganin kimarsu da girmansu a ƙasar Najeriya malamai ne ƴaƴan malamai ne amma saboda suna yawan magana akan matsalan sai ya kai ga har ana hukuma tana gayyatarsu to ana abin da za mu auna shi ne abu biyu na farko shin wannan fitinan da ya jin faro ƙasanmu ya ko yake cikin ƙasarmu yake cinye mu malamai ba su da iko su yi magana a kai don Allah ina son a bani amsa malamai suna da iko ko ba su da iko su yi magana a kai shin idan aka zuba ido ana gayyata malamai saboda sun yi magana akwai interest na sani ni na san akwai interest gaskiya ne duk da tun da da yake magana ma'ana da Ahmad Gumi nake magana dan malami ne wanda babban malami ne a ƙasar nan kowa ya sani dan wahabiya ne ni kuma dariƙa ne amma kuma wani bada ta in ifa dan gaskiya a kansa ba da yana magana ya fi shekara yana wannan matsala haka ne ya zauna da wasu daga cikin jami'an gwamnati wanda a yanzu cikin gwamnatin ma sun yi zama da ‘yan ta'addan nan, an yi ta manzano a kai, ba a gaice shi ba, sai da ya tafi Iran ya dawo, sai wasu daga cikin ɗa'ifa suka sa shi a gaba cewa ya ɗauko shi an ci ya zo zai rusa sunna. Daga nan sai muka fara an fara gayyatansa, anya, ba daga cikin gida ba ne, aka hura wutar, wani abin ya ƙullu? a yi tunani a kai ba na son zurfa a kai amma dai amma dai wallahi tallahi malamai su ji tsoron Allah idan idan da interest su a ciki idan aka yi dauki dai dai aka dauki wannan gobe aka dauki wancan jim anya ba zai zo kanka ba kuwa ba za ta zo ba saboda haka a kiyaye a kiyaye sa'annan muna muna ba wa gwamnati shawara na farko shine tunda ana iya kama ana iya tracking na barawun waya a kamo shi inda ya shiga da wanda ya zagi wani dan siyasa tracking a kamo shi ba ana yi ko ba a yi a Najeriya to wai me yasa yan ta'addan ba za a tracking a kamo su ba amma ana iya tracking din malamai na why saboda haka gwamnati ji tsoron Allah ta kawo ƙarshen wannan ta'addanci za ta iya ko ta wani gefe idan gwamnati ta ga dama na yi hira da wani mutumin a wani mutumin Niger babban sojin babban sojin wanda suna mulki a yanzu yake cewa gwamnan da aka sa a yankin bondirin tsakanin Maiduguri da Niger ta gefen ba an kama 'yan Boko Haram an ana ba su abinci a jamhuriyar Nijar ba lokacin an kulle su? Gwamnan da aka sa da aka sa shi sai ce a je a kai shi gurin wayannan da aka kama su ɗan gudun hijira na Boko Haram ba su wanda aka kai wa farmaki ba a su yan Boko Haram da aka kama da wanda suka tuba. Gwamnati tana ba su abinci lokacin bazu ana ba su abinci ana musu komai da komai amma kuma da wannan ya sai ce to me sunansa kyani ko sai ce to gwamnan da ya sa ta wannan gefe sai ya ce a kai shi gurin a da a kai shi sai je gan sai ce to ba mu da abincin da za mu ci gaba da baku a gane abin da ke da Allah a fahimci abu ba mu da abincin da za mu ci gaba da baku nawa ku ce mun ɗaya abu na biyu sai ce to kowa ya fita a buɗe gate kowa ya fita ya je kama sana'a ya nemi na kansa shar'i nawa ba su shar'i na biyu magana na biyu abu na uku yace duk wanda bai yadda ba zai koma ta'addanci mu hadda shi a daji kun gane magana me yasa ya faɗi wannan magana wa zai gaya mu a masallaci wa zai ba da amsa na'am don sun sa gaddan wato a haɗa daji tun da sun yawa gane su shi kuma soja ne shi soja ne su sojo kun gane magana yanzu ashe gwamnati za ta iya magance mene mas'alan yanzu dan Allah tunda Chani ya kama mulkin Niger ta ji Boko Haram sun kai hari wa Niger sun kai akwai wasu yan ta'adda a tsakanin a kusa da babban anyamai babban birnin Niger Republic. Tun da wannan sojan ya hau, tun da suka kai hari so ɗaya aka bi su har dajin aka masu kisan karar dangi, har yau ba su sake yi ba, in kuma ba haka ba ne wannan kai ɗan Nijerin. Sun sake fitowa, yana da suke fitowa, su fito mana. Ana yi. ana kashe su kaɗan-kaɗan. To da Allah, duk ƙarfin sojan Nijar ya kai na Nijeriya ƙarfi? Ya kai? Ina ganin ‘yan bangan Nijeriya kawai sun fi yawan sojojin Nijar, ko ba ku fi yawa ba? Eh? An da kawai, jama'a ya kamata mu hankalta, Allah ta bar tsira ta mana ƙashe wannan musifa. Saboda haka dai abin da ya jawo duka wannan maganan, mas'alan sharrin Yahudawa ne. Suna samun interest, suna samun suna iban gold suna iban kwalli da mai a wurarenmu that is what is happening in the country amma waɗanda suka sani fa sun sani amma da yake ana bada suna ba wa manyan wani abu kila wala Allah shi yasa suka ja suka yi shiru abin da sanar wannan magana na farko a Abuja nake magana na biyu social media ne sako yana isa ko'ina saboda haka su ji tsoron Allah mu mu yi addu'a mu talakawa da sauran malamai da masallaci da ko ina mu ci gaba da yin addu'o'i Allah ya kawo mana ƙarshen musifa sa'annan mu sa a ran dukkan wanda muka sani wato babu mai illan fa irin infoma in babu infoma dan ta'adda bai sai shiga ba ko ƙarya ne haka ne ko ba haka bane to in muka tabbatar wannan yana kawo tashin hankali a society mu to Allah mu kama shi mu damƙa wa hukuma idan idan ba za mu iya ɗauka matakin da ya dace to mu damƙa wa hukuma wannan shine abu da zan ce Allah ya kiyaye mu saboda haka mu ci gaba da addu'a Allah tabaraka ya kare mu daga sharrin yahudu da nasara albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan yahudawa kenan a wa bi hadhihi al-aya a wannan aya arafu sun sani anna aba'ahum kanu ghayr mustaqimina sun san iyayen cewa ba sa kan hanyar daidai uskuru ni matilatan amtu alaikum kuna ni'iman da Allah ubangi tabar sala maku ai ala abaikum akan iyayenku wa aufu bi ahadi ku cika alƙawarin da alƙawarin da ku dauka mini allazi ahadtuhu ilaikum wanda na alƙawarin da na ba ku na turo ku annabawa da shi min al-iman daga imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sallama alƙawarin da kuka yi tsakanin mu ni da ku akan cewa za mu turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan kun karbi annabta ma'ana annabawan cikin ku wanda sun zo sun gaya muku cewa ku bi Allah shi ɗaya ne ku yadda su annabawa ne kuma suna muku dukan tambaran bisharan zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi Isa yake cewa wai zai akhaz ya bani Isra'ila ne rasulullahi kuma sadaka lima bani da musaddiqan lima bani da min tawassul basharan bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad kaga wannan yana musu dukan tambaran bisharan zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ku karɓi wannan alƙawarin ku yi imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ufu bi ahadikum allazi ahadtu ma'ana sai in cika muku alƙawarin da na muku wa ya farhabun a ni ya fi cancanta khawifu minni ku ji tsoro na fitar tarkil wafa'i bi a gurin barin cika alƙawarin da na yi ce ku cika mini na bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duna ghairi koma bayan koma bayan ni ma'ana Allah shi ya fi cancanta ku cika masa alkawari koma bayan Allah. An fahimta ko? Nan Allah yana magana da Yahudawan zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda an gaya musu labarin manzon Allah dukkan wani annabi da ya zo a cikin Yahudawa da Nasara sai da ya ba da labarin zuwan annabi Muhammadu cewa annabi Muhammadu fa yana nan zai zo saboda haka idan kuna raye ko shi annabin ma yana raye idan annabi Muhammadu ya zo sauka zai yi a kujeransa ya miƙa kujeran wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya bi la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala qalu aqratum akhastum ala zalikum isri qalu aqrana qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin in ji Allah a Qur'ani saboda haka ashe Allah shi da yake cancantan ku cika masa alƙawarin da kuka yi cewa za ku bi Allah kuma za ku bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ku bi Qur'anin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi wa aminu ma anzaltu wa aminu ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa aminu ma آياته ثمنا قليلا وإياي فاتقون وعبد ما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وبنجي تبارك وتعالى ya ci gaba da magana da banu Isra'ila akan su yi imani da abin da Allah ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Alqur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku na at-taura bi muwafaqatihi lahu fi tauhidi yan inda sai mu yayi muwafaqa da Qur'ani a gurin tauhidi kada ta Allah shi kada ne tilo kullun kull ba shi da abokin tarayya babu wani Allah sai Allah shi kada za a bauta kuma a yadda annabi sallama manzon Allah ne saboda haka su yi imani da wannan su yi imani da Qur'ani su yi imani da manzon Allah sallama wanda Qur'anin nan abin da ke cikin at-taura ya zo a cikin al-Qur'ani abin da ke cikin ƙur'ani ya yi labarin abin da ke cikin attaura saboda haka tun da haka ne su imani da Allah su imani da manzon Allah su salama kuma su imani da ƙur'ani kamar yadda ƙur'ani yake gaskata abin da ke tare da su na attaura attaura shi na kira old testament
at-taura shine old testament injila shine new testament duk da dai paul bindri ya zo ya tattanza wasu abubuwa daga ciki ya sa a, abubuwan da ba daidai ba ya sa son zuciyar sauransu a cikin a cikin injila din ma'ana a cikin new testament din duk da bai san cewa duka komai a cikin qur'ani Allah ya riga ya kawo komai a cikin qur'ani kuma akwai asalin injila din a hannun musulmi akwai shi a hannun magabata da attaura din gaba da saboda yayi son zuciyar ra'ayinsa da sauransu a ustaz wai wannan fankan naka yana yi ba wannan fankan naka yana yi ba na yi bacci na'am iskan ya kasa zafi ya da miliyo na'am musaddiqan lima ba'akum min at-taurati bi muwafaqati lahu fi at-tauhid wanda ya muwafaqa da abin da ya zo cikin Qur'ani cikin tauhidi wala takunu awwala kafirin ai awwal fariqin kafir kar ku zama ku ne farkon wa'anda bangaren mutanen da wato farkon mutanen da suka kafirce bihi da alqur'ani mai girma wala tashtaru ai tastabdilu kada ku sayar ma'ana ku canza bi ayati ayoyin Allah tabaraka kar ku canza ayoyina alati fi kitabikum wanda ke cikin littafin ku min na'ati muhasadna muhammadin sallallahu alaihi wasallama na zuwa labarin sayyidina rasulullahi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kar ku canza shi da shi ma'ana ku sai da imanin ku sai da qur'ani ku sai da wato gaskiyar da kuka karanta a cikin at-taura da gaskiyar da kuka karanta a cikin injila akan cewa lalle akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai zo saboda haka ku imani da Allah kuma ku imani da manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ah wata kuna awwala kafirin bi kar ku zama ku ne farkon wanda suka kafircewa alqur'ani mai girma kuma ku kafircewa ayoyin Allah tabaraka taala wala tashtaru ay tastabdilu ku kada ku sayar ku so ku canza shi alqur'ani din bi ayati ma'ana kar ku sai da ayoyina alati fi kitabikum ayoyin ayoyina da ke cikin littafin ku min na'ati sayyidina muhammad sallallahu alaihi da da zuwan labarin sayyidina sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu sallama samanan qalilan da wani dan dukiya dan kadan wanda ba shi da yawa wanda zai sa saboda wannan kudin dukiyan ko duniya din zai sa ku halaka ku fada cikin halaka wato ubangiji tabaraka ta'ala ya zabta ku a wutar jahannama Allah ya kiyaye mu wa ya ya fattaqun ai ni ne khawifu minni ya kamata ku ji tsoro na ku ji tsoro na ni Allah ya kamata ku ji tsoro ku kiyaye ba wani Allah ba kuma kada ku sai da imanin ku saboda duniya da san duniya na'am wala tasbul wala tasbul haqa okay ah lokaci ya mai go sai mu tashi akan sun ko eh to bismillah ci gaba wala tasbul wala haqa tasbul haqa bil ba'ili wa takatumul haqa wa antum ta'lamun na'am wala talbisul haqa wala takatumul haqa wa antum ta'lamun wa taqtumul haqa wa antum ta'lamun a bari Isra'ila, Allah yana magana da ku da Yahudawa da dukkan ma wanda ya fi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Mana kada ku tuɗa na gaskiya da ƙarya a kan ku ƙi da darasar na sama allazi an zara alaikum alhaƙa allazi an zara alaikum gaskiyar da ta sauke gare ku bil batili ma'ana ku tuɗanya shi da ƙarya wanda ba gaskiya bane ku ki imani da ƙwar'ani ku ki imani da sai na rasulullahi sallallahu alaihi sallama allazi taftarunahu wayanda abinda kuka kirkira kawai kun kirkira abu kawai da kanku kun kirkira abu kawai kun ce abi wannan alhalin kun sani sai ce wala taqtumul haqa kada ku rufe gaskiya kada ku rufe gaskiya nati Muhammadin da zuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka dai yana gaya maka cewa yana ba su labarin Annabi Muhammadu cewa dole su ne wajibi shi asalin addini shine ai imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam addinin Allah kenan wa antum ta'lamun alhalin kun san cewa wannan gaskiya ne na haqqun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne addinin manzon sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne zuwan annabi sallama a matsayin shi annabi ne gaskiya ne duka kun san wannan ku ki imani da shi to wannan kun ki imani da abin da kuka sani ne kuma ba ku yi gaskiya ba kun san annabi sallama gaskiya ne ha ai suna ta tawassuli da manzon Allah tun kafin zuwan manzon Allah wa kanu min qablu yastadnuna zaka falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi ala kafirin kafin manzon sallama ya zo yahudawa suna yaki da mutanen gadafana sai suna neman taimakon Allah Allah ya taimake su don annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama cewa Allah ya alƙawarin zai turo annabi Muhammadu Allahumma inna nas'aluka bi haqqi nabiyil ummi allazi wa'atahu anta allazi wa'atana an taqrudu lana fi akhir zamani tansuna alayhi kaga sun san annabin zai zo sun faɗa da kan cewa Allah ya yi alƙawarin zai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda suna neman Allah ya taimake su dan albarkan annabin da ya alƙawarin zai turo musu shi wanda zai zo a ƙarshen zamani shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya ba su nasara akan mutanen gadafana kuma suka yi tawassuli kuma suka samu nasara nan wanda wannan hadisi mun sha karanta shi da wannan ayat mun sha fassaranta shi a wannan masallaci mai albarka saboda haka ashe abin da ya kamata shine su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don samu nasara wa aqimu salatu zakata na'am wa aqimu salata wa atu zakata wa rak'u ma'a raki'in wa aqimu salata wa atu zakata wa rak'u raki'in ai ubangiji tabaraka taala ya ce ku yi sallah tare da masu yin sallah sallu ma'al musallina ku yi sallah tare da masu yin sallah wa ashabihi sallu ma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku yi sallah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da sabon manzon Allah wa nazala fi ulama'ihim an saukar akan malaman su wa kanu yaquluna a liqraba'ihim almuslimina suna sun kasance suna faɗa wa makusantan su musulmai makusan makusantan daga cikin musulmai asbitu ala dini muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu haqqun ku tsaya fa ku tabbata ma'ana ku dawwama akan addinin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan gaskiya ne fa amma kuma sun bar kansu sun bar kansu idan shawaruhum ahadan ala ala iman bin nabi sallallahu alaihi wasallama idan wani yazo yayi shawara da su akan cewa yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ra'awhu ghariban qalu lahu amin bihi idan suka ga bako ne ba dan Madina bane ba dan gari bane sai ce masa kai iman da Annabi Muhammadu fa innahu nabiyyun haqqan wallahi Annabi Muhammadu annabi ne na gaskiya kaji manyan kafirai ko a ce duk wani wanda yazo yana maka wani buridi wasan yara yake yi su sun san fa Annabi Muhammadu gaskiya ne amma inda daga cikin kabilar su daga cikin jinsin su ne dan bayahudan Madina ko wani guri sai suka mishi karka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba gaskiya bane amma idan wani ya zo daga wani gari ba dan garin bane ba koni manesanci ne daga gare su sai shawarar su ki tawa yaya ka gani in shiga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba addinin gaskiya bane yace maka wallahi sai ka ji mai ya ce wallahi addinin gaskiya ne ina baka shawara ka shiga addinin wannan amma shi ba bai shiga ba amma shi bai shiga ba wai za shawarahum idan wani ya yi shawarar su atba'ahum qalu laysa binabiyyin idan daga cikin mabiyansu ne yazo ya yi shawari da su yace in yi iman da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko karin iman da shi sai su ce a laysa nabiyyin adam sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane tarku iman da shi insha Allah sai mu tashi atamuna atamuna nasu bil birri ko wata sanan kuka wancan na kitaba flataqul a za mu wadata a nan za mu tashi a kan inda Allah ke barka tsala yake cewa kuna ma mutane umarni da kyakkyawan aiki kuma kuna mantawa da kawunan ku kuna barin kanku ba ku ma'ana ku ba ku bi wannan gaskiya din ba saboda haka dukkan karatun mu yau mun yi magana kan bani Isra'ila ne irin gwagwarmaya da annabawa suka sha da su da kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma illansu da kuma ta'addancin da suke yi wa, wa, wa al'umma gaba ɗaya don da musulmi da wanda ba musulmi ba, da musulmi da wanda ba musulmi ba, duka banu Isra'ila sun fitar da shi. Tunda Kirista, wanda suka fara cutar da Kiristoci a duniya gaba ɗaya Yahudawa ne, saboda su suka je a kan suka ci annabi Isa. Su ne, su ne, idan kirista ya sani yana da hankali ba wanda ke kusa da shi kamar musulmi haka Allah ya faɗa a Qur'ani ko wanda kuma ya fi tsanan musulunci shine ba Yahudi ko la tujirna ashaddan nasi adawatan wan nasara wanda ya fi kin tsananin kin musulunci shine ba Yahudi shi yasa suka sa Falastinawa a gaba saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya kare mu daga sharrin su da sharrin magoya bayan su don su ga musu baya ko ina albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu zaman lafiya ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci a Najeriya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukan inda musulmai suke mutanen Palestine Allah ya kawo musu dauki mutanen Gaza Allah ya kawo musu dauki Allah ya tsaya musu Allah ya tsaya musu Allah tabaraka ta'ala ya karye magoya bayan waɗanda suke goyon bayan ta'addanci wa musulmi a Palestine da Gaza da ko ina a duniya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan mutane da suke kama da ta'addanci a Najeriya lafiya ma arewacin Najeriya wai me yasa ba bandit a kudu kirasa Allah ya kawo mana sauki musulmai ne kawai ake musulunci aka sa a gaba wallahi amma mai hankali ya gane haka ne mai hankali zai gane saboda Allah ya kawo mana ƙarshen sa Allah ya haɗa kan musulmai a duk inda suke albarkacin manzon Allah albarkan qur'ani albarkan wata ramadana albarkan shehu tijjani alfarman shehu ibrahim yas radiyallahu anhu kullun bi amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatiha salatul fati Allah biya bukatun bukatun masu marjiya gurin mu albarkan manzala sallallahu alaihi wasallam suka da imani abin da faɗa dai Allah kai ladan wa da manzon Allah sallallahu wannan ma kuskure saboda karancin ilimi Allah ka yafe mana na'am to bismillah na'am mai hukuncin wanda ya hau mashin a watan azumi da mace sai ya rungume ta ya yi zunubi mana amma ba abin da ya shafi azuminsa in dai in dai bai fitar da maniyi ba in dai in ya bai fitar da maniyi ko maziyi ba an fahimta ko ya yi sabon Allah azuminsa ya samu na kasu amma azumin bai karye ba in babu maziyi babu maniyi an fahimta wallahu ta'ala alam Allah ya shirye da mu na'am na'am Allah ya sa sani ana salar juma'a na'am na'am idan mutum yana sallar juma'a ya samu raka'a guda ɗaya idan ya tashi zai rama guda ɗaya ne saboda ai ya samu sallar juma'a a bayyane zai yi wallahu ta'ala alam نعم شكرا كفاك ربك من كفيك واكفرا كفكا فوق من كلام كركي يقر كرك كلك في كرك لكن مش شكرا كلك لك الفلكي كفاك ربك من كفيك قربته يا كوكب كان كوكب الفلكي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلب القاتل ما سورة في الأكل لك ولا دي لسنة سكما ولا دي الحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما أوه